ينقض ينقاد كما تنقاد السن لاتخذت واتخذت يشي واحد روحما من الرحم وهي أشد مبالغة من الرحمة ويظن أنه من الرحيم وتدعى مكة أم رحم أي الرحمة تنزل بها wannan babi ne da yake magana akan fadin Allah ta'ala yayin da annabi Musa da Yusha'u yaron shi suka shuɗe wato suna cikin tafiya don su je su nemo ina khidiru yake sun wuce inda Allah ya ajiye shi wannan bawan Allah khidir sai Musa ya ce wa yaron shi fatahu kawo mana abin karinmu kawo mana abin da za mu saka a baka shine wannan kifi da suka ɗauke shi a matsayin guziri wanda muka ce malamai suna bayanin cewa kenan lallai duk mutumin da zai je neman karatu na duniya ko na addini dole sai ya yi guziri ba a tafiya neman ilimi babu guziri to kaga daga nan zaka gane kuskuren waɗanda suke tura almajirai karatu a saki yaro kawai ya tafi a ce ka je ka karanta alkur'ani amma ba a mai tanadi ba dole ne uban shi ya masa tanadi ko yan uwansa ko al'ummar da yake raye su mai tanadi saboda ba a yin karatu sai da tanadi da haka annabi Musa ma da zai tafi sai da ya ɗauki tanadi ya ce kawo mana abin da za mu karya lalle mun game da gajiya a wannan tafiya ta mu sai yushau ya ce a baka gani ba ko baka sani ba lokacin da muka je muka ɗan kwanta a wajen wannan dutse muka ɗan tsahirta mu bacci ya kama mu aifa inni nasitul ut a nan na manta wannan kifin kuma ba abin da ya mantar da ni in tunatar da kai sai shedan ko in tuna sai shedan to wannan babin shi za mu yi magana har zuwa ƙarshe ya kawo su kalmomi ya ce Allah ya ce sun'a kalmar sun'a da sadun ana nufin wato amalan wato aikata wani aiki shine sun'a sai kuma hiwala hiwala kamar tahawula canja abu da juya shi la yabghuna anha hiwala daidai ke da laye buguna an ha ta hawulan ma'ana laye ji juna atyaba minha anan ana nufin yan aljanna in sun shiga aljanna ba sa neman a canja musu wani wuri gidan aljanna ya wuce in mutum ya shiga ya ce a canja mai shine la yabghuna anha hiwala ay la yabghuna anha tahawula li'annahum la yajiduna atyaba minha Allah bai taba yin wani abu mai dadi da kwanciyar hankali da nutsuwa da yafi aljanna ba da haka duk wanda ya shiga aljanna baya so ya fita man dakhala aljannata fa inna ma arada alkhuluda wanda duk ya shiga aljanna yana nufin Allah ya dawwamar da shi Allah ya tabbatar da shi kada ya fita shi yasa da mu aka ce an shiga ba a fita ya rabbana ka samu a cikin aljanna ya Allah ya rabbana ka rubuta mu cikin waɗanda za su ci moriyar aljanna wanda suka riga mu gidan gaskiya akan ayyuka na alkhairi ubangiji ka sa sun mana gabata na alkhairi duk daɗe wanda za mu yi duk rashin daɗewan da za mu yi ya rabbana ya Allah ka sa muna daga cikin waɗanda in mun mutu za ka ba mu gidan aljanna la ya buguna an hahiwala ko yanzu a duniya in ka samu wani abu mai daɗi ya za gaba ka san ka canja in mutum ya samu daula ta duniya ai baya son abin ya canja shi sa mutane suke halaka a duniya don neman dawwamar duniya in mutum ya samu mulki sai ya yi ta bin hanyoyin da zai bi wai kada mulkin nan wai ya kubuce masa saboda masu mulki suna ɗanɗana ɗan abin daɗinsu na mulkinsu in sarauta ce girma da ake bashi da ɗan abubuwa sai gaba ya san wato shi ma layi gona an hahiwala ko karfin kasuwanci mutum ya samu ana harkoki shi ma la ya bahuna an hahiwala in mata mutum ya samu ta kwarai yana jin daɗin zama da ita tana kyautata masa la ya bahuna an hahiwala ba sa neman a canja musu su koma wani guri sam to ballantana aljanna min babi aula sai annan Musa ya ce da shi zalika ma kunna na bukai ai abinda muke nema kenan wannan alamar batan kifin da shudewar kifin ai shine wurin da zamu samu wannan bawan Allah Khadiru fartadda ala asarihima qasasan um suka juya suna bin hanyar da suka baro suna ta tattaunawa ko suna ta bibiyar wato hanyar da suka biyo sai kalmar nukura da imra da nukura ya ce ana nufin wani abu wadda yake babban abu dahiya kenan babban abu abun ƙi shine nukura sai kalmar yankaddu da Allah ya ce fa wajada fiha jidaran yuridu an yankadda in qadda yanqaddu cirewar abu da ballewa kamar yadda hakuri yake cirewa katanga ne suka gani ta wannan bayan Allah yara da muka yi bayani yara marayu katangar su da ta fadi ashe akwai dukiyar da ubansu ya ajiye musu a ƙasa kuma ƙanana ne da ka khadir cikin ilimin da Allah ya bashi yaga cewa in ya kyale wannan katanga ta fadi to za a iya gano wannan dukiyar ta yaran marayu a cinye dukiyar kafin yaran su girma sai ya sa hannu ya tokare musu wannan katanga in gyara ta shi sai anan Musa ya ce yanzu kai musu wannan abin kyauta mutanen da muka zo muka ce su ba mu masauki suka ce ba za su bayar ba su ba mu abinci suka ce ba za su ba mu abinci ba sannan ga wani abin su zai lalace ka zo ka musu kyauta laushi ita lattakhazta alaihi ajran ai da kaga dama gaskiya da ka karbi lada akan wannan me yasa zaka yaka to anan Allah ya nuna annabi Musa akwai ilimin da bai san shi ba shi Khadiru Allah ya sanar da shi wannan katanga duk da a garin da aka musu rashin kirki ne to amma ta wasu yara ne marayu kuma ubansu da zai mutu sai ya zuba dukiyarsa ta gado ya zube ta binne ta saboda yara in sun girma duk tsiya wata ran sa zo su gyara katangar anan za su gane uban su ya musu ajiya saboda ba banki a lokacin to kuma in ya bar dukiyar za a cinye musu ashe akwai yiwuwar a cinye dukiyar maraya tun a can kamar yadda yanzu ake cinye dukiyar marayu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da mai kulawa da maraya ba wai cinye dukiyarsa ba ni da mai kula da shi mai taimakon maraya mai agaza wa maraya da ni da shi a gidan aljanna kamar haka ne duba kusancin waɗannan yatsotsin duba a haɗe suke ko yaushe in ka ɗaga waɗannan yatsun guda biyu za ga a haɗe suke ko ka buɗa sai ka gaji sun dawo duba kusanci duba bambancin wannan ta tsakiyar da wannan annabi ya ce da ni da mai taimakon maraya kamar haka ne gidan aljanna amma yau an wayi gari wasu mutane abin da suke so dukiyar maraya ta shiga hannunsu su cinye kawai marayu suna nan barkace hakkokinsu da dukiyoyinsu sun salwanta ko dai kanin babanka ya cinye ko kanin mahaifiyarka ya cinye ko yayan babanka ya cinye ko yaran babanka a kasuwa su cinye ko a tsafe ka a cinye maka akwai waɗanda iyayensu sun mutu sun bar musu dukiya birjik amma wallahi suna kallanta ba su isa su taɓa dukiyar nan akwai wanda suka tashi suna neman dukiyar za su karɓe ta aka ba su shawara aka ce kai waɗannan mutanen fa ba a jayayya da su kar ma ku ɓata lokaci wallahi za su iya halaka ku akan wannan dukiyar kuma ta ubansu ce da kudu suka haƙura wata mata mijinta ya mutu ya bar mata ƙananan yaya bayan ya mutu an binne shi yan uwan mijin suka kwashe dukiyar mijin gaba ɗaya da cek ɗinsa da atm ɗinsa da takaddun gidaje da waye da waye da sauransu suka ƙi su raba gadon in ka ga an riƙe gado an ƙi a raba ana rufe rashin gaskiya ne da yawa sai kaɗan wanda yake akwai rikici a cikinsa shi yasa aka ajiye kafin a warware rikicin a biya amma in dai lami lafiya kalau kaga iyaye ko ƴan uwan uba ko ƴan uwan miji sun rike dukiya an ki araba wannan dukiyar to ana nufin wani abu ne akwai wani mai mummunan nufi a ciki tana makarantar islamiyya an zo ana koran yara a makaranta ana koran iyaye a makaranta sai ta fashe da kuka aka ce tashi ki fita malama baki biya kudin makaranta ba sai ta fashe da kuka me ya faru hajiya ta ce malam ka bari kawai mai gidana yana cikin rufin asiri da yalwa da arziki ya bar mana miliyoyin kuɗi amma ƴan uwansu sun rike kuɗin nan kaf daidai da abin da za mu ci wahala yake mana malam wannan kuɗin makarantar na fi ƙarfinsa na fi ƙarfin zan iya biya wa 'yan makarantar nan duk kuɗin makarantarsu amma yau gani kafin a bani taro sai na rubuta na jira sai ta rubuta kudinta ne ko ɗaya bisa takwas ɗinta ma a cire mata a bata ta ce ga yarinya ta nan ƙarama ce tana makaranta kullum sai an koro ta ƴan uwan mijina sun rike kuɗin yanzu abin da ake kenan in mutum ya mutu ƴan uwansa ne a lokacin za su nuna sun damu da shi amma a lokacin da kake raye kana wahala kana nema kana sana'a kana kaza ƴan uwan naka ba lallai sun damu da kai ba hassada ma suke yi sai ka mutu sai wani kanin ka yazo ya ɗebe dukiyar wani yana son ka a lokacin yaje ta gina gidaje ya ta auren jajayen mata ya ta yawon umra da dubai ya ta canja riguna yana canja motoci ya bar maka ƴaƴanka sun zama miskinai marayu haka kowa ya tsaya ya rinka wannan lissafin yau in na faɗi na mutu yaya ƴaƴana za su rayu idan na faɗi na mutu yaya za a yi wani kuma babban yaya ne mugu ne bai da kirki babban yaya ba tausayi in an bar masa dukiyar marayu cinyewa yake kurum sai ya kaure zai gina gida ya ta cin dukiyar yan uwansa malam haramun yau bata zama komai ba ai da mutane haramun ta zama kamar halal cinta ake kawai me zai faru in ma mutuwa ne a je a mutu a san yadda za a yi ya ubangiji ka raba mu da sha'awar hakkin wani kuma ina fada ina mimita wallahi duk wanda yake akwai kudin maraya kadaran maraya dukiyar maraya a hannunsa ya rike ya cinye to ya shirya wajen zamansa a wutar jahannama Allah ce waɗanda suke cin dukiyar maraya marayu ya kuluna amwalal yatama zulman ka ji sai Allah ya ce zulman zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara su sani cewa wuta suke ci a cikin cikinsu wasu ya launa sa'ira kuma da sannu sai sun shiga wuta sa'ira kurin sakamakon da Allah ya rubuta game cin dukiyar maraya ɗan wuta ne ka faɗa wannan daga nan har duniya ta tashi duk wanda yake cin dukiyar maraya duk wanda ya rike kuɗin ‘ya'yan ƙaninsa ko ya rike kuɗin wato ‘ya'yan babansa ƙannansa wallahi sai ya biya kuma wani abu da za ku yi mamaki dukiyar maraya dukiyar da aka mutu aka bar wa wani kai kanka da aka mutu aka bar maka dukiyar nan sai ka yi da kyar dukiyar take albarka ku lura da kyau kai fa kanka na halal ɗin wanda ubanka ne ya mutu ya bar maka sai ka yi da kyar ka ci moriyar dukiyar nan kamar yadda ubanka yake cin dukiyar nan yawanci karewa take yawanci lalacewa take sai kaga in shekaru kaɗan abinda ubanka ya mutu ya bar maka duk ya kare wannan fa kai naka na halal ɗin menene sirrin wallahu alam wataƙila hanyar da aka nemi kuɗin ne allahu alam wataƙila wataƙila wataƙila allahu alam to ballantana wanda ya rungume na wasu ya cinye kullum ana neman taimakon marayu akwai marayan da wallahi idan an ba shi dama abin da yake da shi wallahi sai ya ciyar da masu iyaye da uba ai ba kowane maraya ne talaka bai akwai marayar da ya fi mutanen unguwarsu kuɗi amma yaya zai iya samu ya amfana da wannan kuma yanzu wani abin da yake faruwa wai idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya birjik wai sai a ce wai ba za a ba wa uwarsu kudinsu ta ajiye musu ko ta kula da shi ba saboda wai za ta yi aure wai za ta cinye sai a ba su cikin wahala sai wani kanin uba ko yayan uba ko wani kawo ko wani wanda yake da larurorin kudi da talauci shi wai za a ce rike kudin uwar da ta haife su uwarsu da ta yi musu naƙuda uwarsu wai ba ta isa ta taɓa kwabo nasu ba ai wanda ku ɗauki dukiyar ku sai musu filaye wanda za a je a buɗe musu wani account a je banki akwai dabarar da ake yi a zuba kuɗin ta yadda ba za su sa'u ba sai zuwa wani lokaci a saka lauya ya yi rubutu a yi kaza kaza a ce ga dukiyar ko a samu amintaccen ɗan kasuwa yana juya musu kafin su ɗaga su yi wayo a danƙa musu kuɗinsu amma ba a ba wa uwar ba sai ƙanin uba sai cinye to yanzu in ma cin dukiyar ne da uwarsu ta cinye musu kudinsu da kanin ubansu ya cinye musu kudinsu wa ya fi cancanta ci uwarsu uwarsu uwarsu ku gyara in ba ka ba mutum zai lalata rayuwarsa na rantse maka da Allah ɗaya in akwai taron maraya a hannunka ina maimaita maka in akwai kwabon maraya in akwai wani hakki na maraya ko dai ka rike ka gyara masa har ya girma ko ka miƙa mai kayan shi amma duk wanda ya ɗauki wani abin da ba nasa ba ya ci ko ba daɗe ko ba jima kaga dai duniya ba gidan daɗewa ba ne kaga dai mutuwa yanzu ba a san ya take zuwa ba to wallahi sai ka ji kabari za ka gane kuranka ya Allah mun gaya musu ka shaida Khidir saboda tausayin maraya ya ce bari ya gyara musu wannan katanga saboda kada dukiyarsu ta marayun nan ta bayyana wani ya ɗauka cinye ya kula musu ka duba yadda Allah yake ba mu shari'a ta wasu amma yana mana wa'azi a ciki marayukan suna wahala to yanzu kana da uwa da uban maya ka kare balanta baka da uwa da uba duk wanda bayi da mai kulawa da shi a wannan rayuwar a yau wallahi tallahi malam sai dai Allah ya kare shi kuma haka ake rayuwa malam mara daɗi matsi laifin ka kawai ubanka ya mutu shi kam da yana rayuwa san yadda zai da kaya naka iyaye ku rinka kula da rayuwar ku kar mutum ya zo ya ta tara dukiya yana tara dukiya yana ta abuwa baya lissafi yau za ka baɗi ka mutu dukiyarka ta zama ganima su tawarwa su suna kwasa da waɗanda ba sa lissafi ina da kaza ina da kaza bai rubuta ba ina harka kaza miliyan kaza bai rubuta ba na mallaki wuri kaza ina da kaza duk bai rubuta ba wai shi kada iyalinsa su gane yana da kuɗi ko kada yayansa su gane yana da kuɗi baka rubuta ba baka yi bayani ba in ka mutu wani ya cinye akwai mutumin da ya tara dukiya arziki kadarori motoci a ƙasa a jiha a tireloli kamfanoni kaza kaza duk baya duk sai sai rinka barin abokanansa wani ya kula da kaza wani ya kula amma da ƴaƴansa da matansa bai sani ba kwatsan wata rana bai shirya ba yana cin ganiyar jan kuɗi sai ya mutu wallahi warwasu aka yi da dukiyar wani mutum ɗaya aka ce ya riƙe tifofi tifa kawai ta su tafi guda arba'in tifa ta ɗiban ƙasa gaba ɗaya a hannun su ke ce a ba wani labari ƙwarai kuwa gidajensa na wancan garin na wancan garin dama mai wayo ne wai takardun ya je ya ba abokanai suka yi ta ganima aka zo aka kira malami ya bi abokanai ana ta musu wa'azi shiru sai dai kaji Allah ne ji kansa Allah ya fi masa su tashi su bar wani ina yayansa kowa yadda attajiri ne mai kudi amma ina kadarorinsa ina kudinsa ina kamfanoninsa ina kaza babu wai shi mai wayo gashi an zo an yi masa wayo to ana kula da dukiyar maraya lattakhasta da wattakhastu ku duba littafin duk abu ɗaya ne yace wahidun sai kalmar ruhuma daga arruhum ne kun gani ruhuma abinda muka sani rahama ko to nan kuma an ce ruhuma aqraba ruhman malam yace ashaddu mubalagatan ne min rahmati ruhuma kaman mubalaga kaiwa matuƙa ana nufin rahama ne amma rahama mai yawa rahama mai tsanani shine ruhman ashaddu mubalagatan min rahmati wa yuzannu ana zaton wasu malaman suna zaton cewa kalmar ruhma dinnan daga arrahimu ne rahim tausayi bismillah rahman rahim tausayi jin kai wancan suka ce rahama tsananin rahama shine rahma wannan kuma suka ce rahim jin kai da tausayi duk kusan abu ɗaya ne ai shi yasa ce wa tud'a makkatu ummu rahmin ai makka ana ce da ita ummu rahmin ma'ana wato gidan rahama gidan tausayi gidan jin kai kenan me yasa saboda tanzilu biha Allah yana saukar da rahama a makka Allah ka kai mu makka kun gane karatu an ce wa makka ummu rahmin ma'ana kamar a ce uwar rahama wanda ita ce tushen rahama duk wani guri mai rahama bai kai makka ba kurin garin makka kurin wurin makka zama a makka ibada a makka zuwa makka kurum mutum ya je garin ya sati ɗaya sati biyu yana dawa ne da rahamar Allah kun san me dalili ba a gajiya da zuwa makka duk wanda ya zauna ko ko ɗan ƙasar ne ko ina ya je sai ya yi sha'awa ya dawo rufe واجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات duk inda mutum ya ji sai ya so ya je maka in ya gama yawon duniya sai ya ce zan biya maka zan je na umra da haka in mutum yana da kuɗi wallahi cikin more kuɗinka da za ka yi ka rinka zuwa umra kana zuwa aikin hajji kullum wannan jin kai wannan rahama da Allah yake saukarwa a wannan garin in ka dace iya ta sauka iya ta sauka iya ta sauka a kanka sai ka zama dan aljanna wani an ce ya baka zuwa muna ce ce gafara da Allah mu da muke yawo muna zuwa America muna zuwa Ingila kai mana magana wata Makka wata Madina musulmi ne wannan an ce an ga yana yawo kasan turawa yana zuwa Boredo sai ce shi za a gaya masa wata Makka ko Madina shi da yake zuwa America Ingila su ne toki su ne kaza suna kaza shi da yake diga ne gaja ne kaca ne shi ya ɗauka kallon bude ido da walwalar duniya ake zuwa ibada ake zuwa da neman rahama wannan rahama take sauka da haka duk matashin da ya samu kuɗi ka yi ƙoƙari ka je umra kafin ka mutu kar ka kuskura ka mutu baka je kai ido biyu da ɗakin Allah ba duk walagitar da take ɗaukan ka akwai wanda suna ganiyar suna samun kuɗi suna harka amma yar umrar nan da ake zuwa aje a dawo ba za su je ba ba sai ka taba zuwa aikin hajji ba za ka je umra ko baka taba zuwa aikin hajji ba da kaga ka samu wani dan haske da buɗi tura fasfot ɗinka a maka biza ina za ka ka ce umra za ka Allah ya saka Allah kai mu da ni da kai tunda kai mun addu'a duk mun jajje amma wallahi malam ji muke kamar me akwai wasu Allah ya hore musu su kullun suna zuwa amma ba sa tuna mutane sai dai kaji mutum ya ce zan yi gaba zan je suna nan eh Allah ya saka da alkhairi don Allah ku rinka jan mutane ana tafiya don Allah wallahi mala a cikin yanayin nan da ke ciki in Allah ya taimake ka ka je ka dan yi sati biyun nan ga ibada ga shinkafa da kaza mai kyau ga madara ga wurin kwanciya wallahi ka canja wai wani ya ganni wai na je na dawo ya ce malam ashe na mu haka kike nace ni din da kake gani ba lafiyayyen mutum ne wahala ce ta mai da ni haka duk inda na samu kwanciya hankali za ku dauka wani dan balarabe ne wallahi ya dawo saboda ga dawafi ga addu'a malam kana zagaye kana ga dakin Allah malam wallahi kamar kamar ka karba ga wani nutsuwa haka kullum zaga mutane malam sun zauna haka dinnan mutum ya zauna ya sa dakin kaba a gaba wani wallahi shi dai ga yana hawaye idan mutum ya gama zai dawaful wada'i dawafin ban kwana zai tafi akwai wanda zaka suna yi suna waiwaye suna kuka saboda kurin ya san ya tafi ba lalle ya dada dawowa ba to wannan duk kusa shi cikin me rahama da jin kai da Allah yake saukarwa a wurin gurin ne wuri ne na rahama ɗakin Allah fa kuma shine tsakiyar duniya da haka idan Allah ya saukar da rahama daga wurin ne ake baza ta ana yada ta shiga duniya ga baki da mata mai shinkafa da wake ko mai shinkafa da miya ai in ta zo zuba miya ina take zuba a sama a tsakiya saboda me ta yaɗu to mu nan kaga duk gefe gefe muke ci Allah ya ba mu dacewa Allah ka kai mu قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنقى ورمكو حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى نبي الله ليس بموسى الخدر قال كذب عدو الله حدثنا ابن أبي آه حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام, قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأوحى إليه بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب كيف السبيل إليه قال تأخذ حوتا في مكتل, في مكتل فحيثما فقدت الحوت فاتبعه قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزل عندها قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وفي حديث غير الأمر قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حية فأصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا الآية قال ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به قال له فتاه يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الآية قال فرجع يقصان في آثارهما فوجد في البحر كالطاق ممر الحوت فكان لفتاه عجبا وللحوت سربا قال فلما انتهيا إلى الصخرة إذ هما برجل مسجن بثوب فسلم عليه موسى قال وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت مما علمت رشدا قال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا, وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه قال بل أتبعك قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينة فعرف الخضر فحملوهم في سفينتهم بغير نول يقول بغير أجر فركبنا السفينة أو فركب السفينة قال ووقع أصفور على حرف السفينة فغمس منقاره البحر فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا الأصفور منقاره قال فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدومه فحرق ف- ف- فخرق السفينة فقال له موسى قوم حملونا بغير نول أمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا أو لقد جئت الآية فانطلقا إلى إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فقطعه قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس تب لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا إلى قوله فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض لا فسر مكو ينقض فقال بيده هكذا فأقامه فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستط- تستطيع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما قال وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة سالهة غصبا وأما الغلام فكان كافرا الحديث wani hadisin mun karanta makamancinsa illa kai akwai yan kare-kare ne da abinda ba mu karanta a baya ba hadisin yace haddathani bil ifraj a wata riwayar ta abin zar haddathana imam bukhari wannan hadisin yace haddathani malami na ya gaya mu a wata riwayar yace haddathana an gaya mana utayba ibn sa'id ko dai ni kadai ya fadawa ko kuma wani kuci ya fada mana da ni da dalibai utayba ibn sa'id as-saqafi abu raja al-baghlani kenan قال حدثني شيما بالإفراد هو رواية أبي ذر حدثنا سفيان ابن أمينة شين ابن أبي أمران ميمون الهلالي مكمن كوفني سنة يا زمن مكة الإمام الحافظ الحجة جماعة أنشي الإمام أو جمع لمن حديثي الحافظ إن أنشي وأنا حافظ لي. حافظ كلمة حافظ وأنا كمبيني imam kambe ne amma an ce hafiz to ana nufin mutumin da ko wahami baya yi wahami ka san wahami wannan takaddar sai ka zo ɗaukanta wannan sai kai wahami sai ka ɗauki wannan kaga duk takaddu ne ga abin ka san shi wajen ɗaukarsa sai ka ɗauki wani ba shi ba wahami wani abu ya ɗan rikitar da kai kaza to in an ce mutum hafiz ne saboda ƙarfin haddarsa a cikin malaman hadisi ko irin wannan wahamin baya yi hujja kuma sai na muku bayani ba ai in an ce wani hujja ne ai kawai ai kawai a zamansa shi hujja ne kawai duk abin da ya faɗa hujja ne akwai mutanen da sun ba da lokacinsu gabaɗin hidimar addini suke da karatu kur sun yi wa Allah aiki Allah ya tsare mutuncinsu Allah ya tsare darajarsu ko da ba su da kokobo aljihunsu amma sun ba tarihin da mai miliyan dubu mai biliyan dubu bai bari ba Al- almalu yafna wal ilmu yabqa dukiya karewa take amma ilimi wanzuwa yake ilimi shine abinda zaka tai ka tai ka tai bayan ka mutu ma ya bika a tai wani sai bayan ya mutu ma ake bayyana wasu ilmumukansa ilimi shine mai shi ambatansa yake wanzuwa har kiyama ta tashi yanzu akwai malaman da in dai akwai duniya to ba yanda za a yi a rayu ba a kira su ba amma fa mutum ne irinka ya yi aiki ya yi hidima ya bi Allah ya yi haƙuri da rayuwa Allah ya tsare ambatansa da alkhairi yana kabari ana kai masa lada akwai wanda sun karar da rayuwarsu akan neman mulki da dukiya da sarauta a tara a tara a tara a tara an tara an tara an tara an tara an tara an tara amma an mutu wallahi malam wani da ya shekara ɗaya biyu sai ka ji ka manta da shi saboda mai ba abun da ya tafi ya bari da za a tuna da shi mulkin ma da ya yi bai yi wa mutane kamai ba dukiya fa magada sun yi warwasu mutuwar wani alheri ne ga wani ya mutu ya bari su yi masha'a ake ko mashasha su yi hani'a ya wahala ya tara musu bai tara wa kansa kiyama ba to ilimi shine ambatansa yake dawama ku yi kokari ku dora ƴaƴanku akan ilimi na gaya wani attajiri na ce ka buɗewa ɗanka ƙwaƙwalwa da ilimi da karatu shine gata ba wai ka nuna masa kuɗi ba rashin hankali ne gajeren tunani ne wani attajiri ko wani mai kuɗi ko wani wanda yake da dama ya ƙiya sa ɗansa ya yi ilimi ya karatu waya nuna masa kuɗi kuɗinka ba na ɗanka ba ne mulkinka ba na ɗanka ba ne wataƙila ɗanka ba ta kuɗi zai ci ba ta ilimi zai ci ka ba shi ilimi in ya samu ilimi to sai kuma ka ɗora shi a harkar dukiya ma ka ɗora shi akan harkar dukiya bai da ilimi illa ne al'ilmu yabqa wal malu yafna haka abu yake an fahimci karatun to Allah ya ganar da yace daga Amr bin Dinar mutumin Makka ne al-Jumahi Sa'id bin Jubair al-Asadi mutumin kufa al-kufi ya ce wani mutum ana ce shi naufan al-bikali na muku bayaninsa yana da ra'ayin cewa annan musa nabi Allah a laisa bi musa al-khadir musa din nan annabin Allah musa ba shine musa dan uwan khadir da aka bada kisa a kansu ba bal musa aka ba annabin musan da ku kuka sani bane in ji wannan naufan al-bikali ya ce wani musan ne daban dab ana gaya ibn abbas ce kai maƙiyin allah ai wannan magana ba haka ba ne ai musan nan da aka sani dai shine musan khadir cinnaku allah ya ba mu abinda za mu ci abinda suka ɗauke mana ya dawo ibn abbas ce maƙiyin allah wannan magana bai faɗe ta akan ilimi ba a'a musan dai da aka sani shi ne ya ce haddasa ne ubay bin ka'ab daga manzan Allah ubay ya roce daga annabi ya ce ga yadda kisar wata rana annan musa kama khatiban fi bani isra'ila ya tashi yana yi huduba daman annaban Allah suna huduba mai huduba wa'azi mai huduba fadakarwa mai huduba jan kunne mai huduba tsoratarwa mai huduba zaburarwa mai huduba sa mutane su ji tsoron Allah shine ma'anar huduba da haka ya tashi ya tsaya yana fada yana wa'azi yana cewa kaza kaza kaza yana ta bayanin ni'imomin Allah yana ta bayanin yadda Allah ya turo shi a matsayin manzo yana taiwa banu Isra'ila cewa ni fa annabi ne zuwa gare ku kawai sai wani ya ce da shi ayyun nasi alam yana cikin wa'azi sai wani ya ce wai waye fi kowa ilimi ne kam a duniya shi kuma wannan tambayar su kenan anan Musa ya juya ya kalle shi ya ce ana ni ne wataƙila anan Musa ya fahimci cewa ko wannan mutumin in an gaya masa akwai wani wanda ba Musa ba ya tsallake ya iya sauraronsa to anan Musa kuma ya fahimci cewa shine annabin Allah manzo ba wani wanda ya fi shi haka ya ce ni ne to amma shi Allah ta'ala in dai akan harkar ilimi ne to yana so a sallama masa ko da kana ganin kai kafi kowa to in an ce waye ne ka ce Allahu alam wani lokacin ma ka nuna wani ka ce wani ya fi ni sai ka samu daraja sai shi ma wance ya samu daraja kuma dan ka ce wani ya fi ni ba abin da zaka rubuta shi kakan iya cewa dan ka mafi ka me a ciki to amma anan Musa a iya ilimin sa da abin da Allah ya sanar da shi sai ce ni ne na fi kowa ilimi fa ataballahu alaihi da haka sai Allah ya zargi annabi Musa kuma ya ladabtar da shi akan wannan saboda mai izlam ya ruddal ilma ilai saboda me yasa annabi Musa bai ce Allahu alamu ba kun ga kalmar Allahu alamu nan asali ce da yawa abubuwa an gaya maka kawai ka ce Allahu alamu me ake nufi Allah shi yafi kowa sani yanzu akwai illa dan an tambaye ka wani abu ka ce Allah yafi kowa sani ka ce Allahu alamu akwai illa to amma yanzu ji da kai da isa da nuna mune ba a fiye amfani da Allahu alamu ba duk wanda aka tambaye shi abu kawai sai ya faɗa sai ya gagalo kawai ko ya faɗa daidai ko ya kuskure akwai haɗari kuma mutum ya zama baya amfani da Allahu alam wani ya zo tambayi Imam Malik wasu fatawoyi da yawa na ilimi ya ce ya kaza ce la adri Allahu alam ya hukuncin kaza la adri Allahu alam ya hukuncin kaza ce ban sani ba Allahu alam sai wannan mutum ya tashi ce wai damun kai ne Imam Malik sai ana ce mana Imam Malik na zo na tambaye ka duk tambayoyin da na maka baka sani ba yace eh ka je ka ga mutanen garin ku ka zo ka kure Imam Malik zai gaya musu kaga malaman da suke aiki dan Allah ba wai suna aiki ne dan a sani ba ba wai suna yin abu ne wai dan duniya ba a je a ce ban iya din ba sai me naman jikin ka aka yanka sai me ban iya ba wani ya iya shi kenan ta ma kai ba annabi bane yace je ka gaya musu ka tambayi maliku bai iya ba sai guda ɗaya da na sani na gaya ma sai me to da mutane za su ɗauki wannan sunnan ta rayuwa mutum ya ajiye girman kai da isa da ɗagawa da ya huta da ya fi samun matsayi da ɗaukaka a wajen al'umma da wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma fa akwai wahala sai Allah ya ce da shi ya yi masa wahayi bala abdul min ibadi akwai wani bawa cikin bayina bi majma'il bahraini yana wani wuri majma'il bahraini mahadar koguna guda biyu wa huwa alamin ka karatun bayan mun faɗi ina ne wurin yadda malamai suke sabani ya fi ka wani ilimi da baka sani ba duk da kai annabi ne manzo ne sai anan Musa ce ya rabbi kaifa sabilu ilai ya zan yi in tarar da shi shikenan anan Musa ya sallama ya Allah nuna mun zan ji kenan duk inda ka san wani ya fi ka ilimi je ka wurin sa duk inda ka ji ana bayanin ilimi zauna ka karu ka daina barin wurin ilimi baka zauna ka karu ba shi ilimi albarka ne in dai an faɗa sai kan karu akwai kalma ɗaya da za a iya faɗa wallahi wannan kalmar ita kaɗai za ta zama sababin shiganka gidan aljanna mun yi hudu ba jiya shekarun jiya ne ko jiya a kan larurar shafi wani bawan Allah na a ce maka masa wani yake gaya mai yaro ƙarami yaro ƙarami ƙarami yaro bai balaga ba ƙarami ana hudu ban nan kamar zai zubar da hawaye ya ce ka wallahi da ina da kuɗi sai na je na fitar da mutumin nan yaro ne dan ƙarni yace da magana ba ake ta dubu ɗari uku da wani abu yace wallahi da ina da shi sai na na cire mutumin nan a ɗaure mutum a kurkuku saboda ya zama musulmi ya musulunta a ce in ya dawo kiristanci an yafe masa in bai dawo bai ta zama a kurkuku yace wallahi da na ciro shi kaga wannan yaron an dasa masa wata aƙida ta kishin taimakon wani har ki kare rayuwarsa da yardar Allah zai zama mai tausayi da jin kai kuma ya zama mai kishin addini da haka kalma ɗaya a cikin bayanin da za a yi na awa ɗaya zai iya amfanar da kai a rayuwarka gaba ɗaya shine fa'ida da falala ilimi wanda Allah ya ba shi zuciya aw alqa sam'a wa huwa shahid shikenan yace ina so nuna a nuna mun inda zan je in gan shi sai Allah ya ce da shi ta'khudh hutan fi miktalin ka dauki kifi ka sa a cikin kwando fa haisu ma faqatal huta duk inda ka nemi kifin nan ba gan shi ba fattabehu to ka bi inda kifin yayi ka dauki kifi ka tafi da shi ka duba kifin abu mamaki shine guzurin da za su ci amma Allah ya nuna kifin zai dawo da rai kifin da aka dauka za a breakfast da shi fa amma zai juya Allah zai busa masa rai in an zo wurin da ake so a je a nemi ilimin zai tsallaka kwandon ya fada cikin kogi zai yi tafiya to inda kifin nan ya sauka in an duba gefe gefe za a tarar da wannan bawan Allah da za a karbi ilimi a wajensa yau ga wani bawan Allah da annan Musa zai je neman karatu a wajensa shikenan fa da Musa wa ma'ahu fatahu Yusha bin Nun Musa ya fita da yaron sa Yusha dan Nun almajiri da malami kenan wannan yana nuna mana falalar almajiri yayi wa malamin sa biyayya da ladabi wa ma'ahum alhutu akwai kifin tare da su da Allah ya umarni hatta ta ya ila sakhrat har sai da suka je wannan dutse wato inda majma'il bahrain kenan wani dutse ne wani falalan dutse a wata mahadar koguna fa nazala indaha suka sauka a wajen wannan dutse fa wada Musa ra'asahu fa nama Musa ya kama bacci annabin Allah ne shi ma yana bacci tunda ai mutum ne shi ma da haka ya samu gajiya ya samu bukatar hutu a daidai wurin kawai sai bacci ya dauke shi a قال سفيان ابن عيينة كان وفي حديث غير أمر أو أنا حديث دبانا أمر دعك أمتا با قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة أديدي wato dutsen a wata riwaya daidai inda Musa ya kwanta akan dutsen dan yayi bacci ya huta akwai wani idan ruwa sunansa alhaya la yasibu mimma iha shay'un ba wani abin da yake iya zuwa ya taba ruwan kamar dabbobi ko me in ya taba ko ko ya mutu sai ya rayu illa hayya ko kwaro ne ya mutu in dai aka jefa shi cikin wannan ruwa na gindin wannan dutsen idan ruwa ne ana ce da shi alhaya to wallahi sai ya rayu tab Allahu akbar illa hayya to ka san wani ikon Allah anan ne za ku gane aikin ruwa kifin da annabi Musa ya taho da shi wataƙila ka ce gashashen kifi ne ka ce dafaffen kifi ne tunda guzuri ne na ɗalibin ilimi zai tafi karatu neman ilimi a hanya ya ci kifi wannan yana nuna mana falalar kifi kuma yana nuna lalle ɗalibin ilimi ya kula da kifi ko ba gane karatun ba ko da ɗan ɗari biyu ne ka samu mai kifi yana soyawa je ka sayo ka ce ka ce annabi musa ma ya guzuri da kifi kuma abin mamaki kifi shine naman da ya fi kowane nama lafiya fresh da haka jama'a ku kula da kifi Allah mai kace ka ce na yi wa kifi tallako ah to shi yasa da yana na'am na'am na je wani gari ina wa'azi kwanan nan ina magana akan roba irin yadda mutane suke amfani da roba da leda wani irin illa da yake ciki abinci mai zafi a ci a roba na fara sai a shi akwai wani dilan roba a wurin sai ne ana kai kai kai ba mun gama karatu ya ce mala a yau ka gama kashe mu ai ai mu ne dilolin robobi ai to Allah ya ba mu dacewa wallahi mala kifin nan na annabi Musa yana kwanciya a wannan dutsen a gefensa akwai wannan ruwa da duk mataccen abu in ya shiga sai ya rayu kawai kifin nan tsundum ya fada ci kawai sai rayu sai kama tafiya kaga yanzu da a Najeriya yake ai za mu ta ɗiban gawokin mu muna jefa su a cikin wani suna ta farkawa illa hayya Allah sa kuna ganewa fa asabal huta a mimma itilkal ain ya aka yi wani zai ce to ya yana cikin kwando ya tashi farfatsin ruwan ai ka san kogi yana yana faffa faffa faffa iska ta ɗebo wannan ruwan ya yayyafa a jikin kifin kun sai kifin ya dawo da ransa da ya ga yayi rai ya gan shi a kwando ya duba ya duba gan shi a kwando kun sai ya tsallaka a to ko kai ne malam suka daure ka ka duba ka duba kaga akwai mafita ai kaga ba ka tsaya ba kawai kifi ya tsallaka qala fataharraka wan sallama min al-mikkali fa dakala al-bahra yayi motsi tunda ya samu yayyafin ruwan ya zare daga cikin kwando shine miktal kwando shine miktal kawai fa dakal bahar ya shiga wannan kogi da anan Musa kwanta gefen sa falan mastai kaza Musa yayin da Musa ya farka kalil fatawa sai ya ce wa yaran sa kai atina gada ana ba mu abinda zamu ci mu karya da shi shine algada ka ba mu ci qala wa lam yajid an-nasab hatta jawaza ma umira bihi da aka ce laƙallaƙe na min safari na hada nasa ba mai riwaya ya ce musa bai ji wannan gajiya ba sai da ya wuce wurin da allah ya ce ga wurin to sun yi ta tafiya sun manta yana wuce wurin sai allah ya nuna masa ta alama sai gajiya ta kama shi da gajiya ta kama shi sai bacci ya kama shi to kaga tun da ya wuce wurin da ake so to sai samu gajiya amma da ya tsaya inda aka ce a tsaya to allah ya ma cire mai gajiyar tafiyar shikenan قال له فتاه يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت أي لوكة إن مكجي يقولون وأن ندوسي أي نامنت وأن كيفي أي har zuwa ƙarshen aya qala faraja'a ya kusani fi atharihima annabi Musa ce to kai zo mu juya ai can muke nema zalika ma kunna nabdu suna tabiyan suna tabibiyan gurbin da suke tafiya hanyar da suka biyo nan suke bi shine ya kusani fi atharihima ya kusani fi atharihima fa wajada fil bari qatta'i mamarra al-hut suna cikin tafiya sai suka ga a kogin ga alamar ga alamar inda wato kifin ya bi a wata riwaya sai aka ce Allah sai ya janye ruwan sai gashi alamar tabo inda kifin yayi tafiya yayi tafiya yayi tafiya yayi tafiya kace a to ga gurin qala al fatahu fa kana al fatahu ajaban yaron annabi Musa yushau kenan yana ta mamaki saboda ya ga amrun khari abin da ya saba al'ada walil huti saraba shi ku kifi ya samu hanyar da zai wuce shine ajaban abin mamaki saraban wato maslaka hanyar wucewa shikenan har sai da suka karasa wajen ainihin dutsen nan izhuma bi rajulin musajjal kawai suna zuwa wannan dutsen a gefen shi sai ga wani mutum ko akan dutsen sai ga wani mutum yana lullube shine musajjal bi saubin wallaili idza saja dare idan ya lullube ar-rajul musajjal bisa ana nufin lulluba an gane ko yawwa yana lullube da sutura yana kwance a tsakiyar kogi a kan dutse fa sallama alaihi musa sai annabi musa ya mai sallama assalamu alaikum sai shi wannan bawan Allah Khadir din kenan sai ya bude mayafi yace kai wa anna bi ardika salam ya naga ya naji ana sallama anan na muku bayani a baya malamai sun ce mutanen wurin gaba ɗaya kafirai ne su wasan sallama shi kuma gashi bawan Allah kuma shi bai san wani musulmi anan ba to yaya ya ji sallama anan da haka dole shi yasa ya tambaya sai Musa ya ce ana Musa ni ne Musa a wata riwaya ce waye wannan sai anan Musa ya ce ni ne Musa ka duba tawadu'u malam da yake ya zo neman ilimi ne to bai bayyana matsayinsa ba malamai suka ce wannan yana nuna anan Musa yana tawadu sai ce ni ne Musa kai ma in attajiri ne kai ka zo makaranta to kawai kai ne wani in sarki ne ka zo makaranta zauna ka saurari ilimi in mai mulki ne ka zo makaranta zauna ka yanzu ko shugaban kasa ne zai je sallar juma'a sai ya zauna a kasa liman yana sama a ta abin da za a yi yana kada kai dole ya haƙura saboda ilimi shi ke sama da kowa ko sarki ne zai zo da algeta da yan rakiya da waye yan kore-kore da yan bindigogi da yan waye amma in ya zo ina zai je ce bari ya tsaya kan mumbari saboda shi sarki a'a anan zai zauna saboda ilimi ya alu wala yu'la alayi ilimi shine a sama da haka wannan yana koyar da mu duk matsayinmu duk ɗaukakanmu duk shekarunmu duk darajarmu duk dukiya duk abin da muka tara a duniya in muka je neman karatu to mu sauke wannan abu ka zama kowa cikin almajirai wani lokacin ma ka saka kayan da almajiran suke sakawa wadatarka da me ka ajiye ta a can matsayinka da girmanka da gaishe ka da ake yi ajiye a can yanzu ga malam yana karatu ana goyar da kai Allah ya ce ana Musa sai Khadir ya ce Musa bani Isra'ila Musan bani Isra'ila sai anan Musa ce a kwarai kuwa ni ne ashe kaga an san shi Musan da ya fafata da banu Isra'ila Yahud kai ne yace ashe Khadir yana da labarin shi kaga bawan Allah kaga bawan Allah sai Musa ya fara neman karatu neman izini dama an ce in zaka je karatu wajen malami ka zauna wurin sai ka nemi izini sai Musa ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda don Allah ya kai malami na Khadir ko zaka bani dama in bi ka ka koya min abin da Allah ya sanar da kai na shiriya ina neman shiriya Khadir ya ce ya Musa ya kai Musa innaka ala ilmin min ilmin lahi ka sani kana kan wani ilimi na Allah allamaka Allah Allah ya sanar da kai la alamu ni ma ban sani ba ka duba malam ya gaya wa ɗalibin cewa kai ɗin da ka zo karatu wajena akwai wani abin da ka sani ni ban sani ba kuma dole malami duk matsayinsa ya yadda almajiran da yake koyar da su wallahi akwai wani wanda ya san abin da malamin bai sani ba kada wani malami a ransa ya ji cewa ya san komai la wallahi kai dai Allah ya baka sanin wani abu ba mamaki cikin wanda kake koyarwa akwai wanda ya fi ka sanin wani abu ilimi faɗi ne da shi malam wa ana ala ilmin min ilmin lahi allamani hilla la ta'lamu sai ce to ni ma khadiru ina kan wani ilimi na Allah da ya sanar da ni kai Musa baka san shi ba da haka yanzu Allah ya turo ka zo ka koya a wata riwaya ce da shi to in ka bi ni fa in za ka yi karatu a waje na to ni ba amin tambayoyi da katsalan da a karatu na sai na gama duk abin da na zo da shi to kai hakuri zan maka bayani sai Musa ya ce bal attabi'uka ni dai zan bi ka din ko mun sharadi to sai ce fa in ittaba'tani fala tasalni an shay'in in ka bi ni duk abin da gani kaka tambaya a farko ba wai hana tambaya yi ba a'a tambaya a farko sai na gama karatu shine malamai suka ce wannan yana daga cikin ladabin ilimi ladabin zaman wurin karatu malami yana karatu a bari sai ya gama a tambaye shi sai dai in shi ya ba da dama a tambaye shi a cikin karatu amma ana cikin karatu kurin wani yana tambaya ya ce malam wannan rashin ladabi ne fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra sina fare ka da bayani akan wannan uhdisa hatta abda'aka bi bayanihi kenan sai na fara yi maka bayani ni zan maka bayanin komai da baka gane ba shi yasa duk ɗalibin da ya haƙuri ya bi malamin sa zai samu ilimi fantalaka yamshiyani ala sahili suka kama hanya suna tafiya suna bin bakin ruwa kamar bihi ma safina sai ga wata jirgin ruwa ta zo za ta wuce kawai masu jirgin ruwan suna tuka kwale-kwalen su kawai sai suka gane khadiru babban bawan Allah ne tunda a wannan ruwan yake rayuwa suna gane shi fa hamaluhum fi safinatihim bighairi naw kawai sai aka tsaye da jirgin ruwa suka ce a malam bismillah malam bismillah kamar yanzu kai ne kana tafiya wasu su gane ka ce a subhanallah ga malam ga malam a tsaya malam bismillah ba magana kuɗin mota to shi ma haka aka yi masa aka ce a bismillah khadiru kaga ikon Allah ba su san musan ba amma wa suka gane khadiru to anan abin da nake so mutane su gane malami da yake shahararre ko ɗalibin ilimi da yake mai ilimi yana da matsayi a cikin mutanensa da ɗaukaka da daraja to fa zai iya zuwa wani wuri ba wanda ya san shi wataƙila ba za su girma maka ba wanda suka sani shi za su bi kar wani ya ji baƙin ciki kar ya kaza kar Allah ji dan malam Jafar Allah ya masa rahama ina ba na manta shekaru can farkon dawo malam Abdul Wahab daga Madina bai fara makarantawa ba aka tafi wani wa'azi sai mutanen garin da aka zo duk sai aka zo ana ta gaida man jafar ana ta gaida man ana ta to malam Abdullahi yana tsada gefe wasu sai su ture malam su gaida malam sai sai malam Abdullahi ya kasa kura sai ce yace Jafar wannan mutanen wani irin mutane ne wannan sun gaishe ka ba su gaishe ne wani yana taka ni yana gaishe ka sai malam yace kai akuri kai ba su san ka bane da sun san kai ne wani to da sai sun zo sun gaishe kafin su gaishe ni sai ya kawo masa wannan isar ya ce kaga annabi musa da khadiru da suka tafi suna hanya da aka zo da aka gane khadiru sai aka tsaye da jirgin ruwan aka ce a hau shi ma samu wani alfarma suka yi dariya suka yi raha to kuskure ne wani yana ganin ya sanu a garinsu ko a ƙasarsu ko cikin al'ummarsa ko na abu zai iya zuwa wani guri ba san ka ba yanzu a iya zuwa wani ƙauye su wancan malamin suka sani da haka shi za su yi magana a kansa shi suka damu ya magana ma so it's common abu ne sananne yanzu ko a gidan ka aika fa farin jini an fi girmama ka in ka je gidan wani fa a gidanka ne kake mulki kana ganin ina fatan kuna fahimta to shi ilimin hadisi yana dauke da wato abubuwa masu yawa da haka in ka je wuri ba a san ka ba sai ka dauka ba a san ka din ba kurin ka rike darajarka kuma karka damu wallahi inda sun san ka da ba za su yi ma ba yanzu mutanen ta'if da ba san annabi lokacin da ba san annabi ba jiban su suka yi ka duba kusanci tsakanin makka da ta'if da mota nan da nan ne zaka je ta'if makka ta'if makka amma wallahi annabi ya je wa'azi tunda ba san shi ba me suka yi duwatsu suka jefe shi amma yayin da suka fahimce suka gane shi yaya kamar sai masa da ya zo aka ce ya rasulullahi ka musu mummuna addu'a ya ce Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na ba su sani bane da sun sanni ni ne da ba za su yi ba to anan ku gane akwai mutumin da zai ta gaba ya ta kiyayya da kai wallahi dan bai san ka bane mun taba haduwa da wani mutum a wani wuri wani dalili sai hada mu da mu'amala ta shaka sai ai aka ce wannan wani sai ce yanzu dan Allah malam kai ne wani nace eh kwarai kuwa yace to wallahi malam nayi shekaru duk inda na zauna sai na zage ka ce wallahi malam nayi lokacin da ina burin ka mutu da zan samu damar kashe ka da na kashe ka ba na son ka ba na ƙaunar ka amma yanzu wallahi da ka zo na ganka na ga abin da ka yi kaza kaza kaza kurin kuma sai na ga cewa na yi kuskure dan Allah malam ka yafe mu wannan da ni ake wannan abu na ce ba komai duk wanda yake mai da'awa mai karantarwa ya sani wasu suna son sa wasu kuma suna kin sa yanzu muna tare a nan kuna suna kuna kaunata ina son ku kamar za mu haɗe juna amma wani wurin in naje sai na daga gilas za a ce shege ga ai can dan iska Allah mana ka wallahi kuma kowa garin nan ne akwai wurin da in ka je sai ka daga abin shi yasa muke sa motocin mu muna sa musu dan bakin gilas ai saboda miyagu bare kuwa akwai inda zaka je da wuri zaka samu ka bar wurin saboda za a yi maka ba daidai ba kuma akan me akan wannan karatun me yasa zaka yi wa'azi me yasa zaka ga mutane gaskiya wani baya so kurin kai shiru wani yana neman ka zai kashe ka wani kuma yana neman ka ya baka kaza ka ci ya ji daɗi wani wayarka ko jiya wani ya kira ne ya ce yanzu malam kai ne na ce kwarai kuwa ce yau zan fara farin ciki yanzu kai na ji muryar ka na ce kwarai kuwa a facebook wani dauke dan Allah malam kai ne na ce ah kai ni ne mana iya ta murna ta ga masoyi wani kuma ya kira ne na yi hudu ba ya ce wallahi sai mun kashe ka wallahi tallahi ya kira ni ce wallahi sai mun kashe ka nace banza in zaka kashe ni sai ka gaya mun ni da nake a lasfika ka kashe ni ka dauke mun zunubi in huta in shiga aljanna na shahada mutum nawa aka kashe a duniya dan ka ce zaka kashe ni to wannan sai hana ni ne abin da Allah ya ce nayi a to ko ka kashe ni ko wa kashe ni ba ai zan mutu in nace kuma wallahi ba zan mutu ba sai kwana na ya kare da abin da zaka yi na rantse da Allah in daga sama zaka wullo ni wallahi ba zan mutu ba sai kwana na ya kare in akwai wani wanda yake ganin cewa yana iya rage wa wani kwana ya rage masa ai ba sai ka bugo waya ba ai to ka duba bambanci wani ya kira yana godiya yana murna ya ji muryarka wani kuma ya kira yana maka cewa zai halakar da kai da yake shine mala'ikan mutuwa banzan bazara karan kada miya duniya ka zauna shekara miliyan ka kashe kowa kai ka zauna ka rayu sai me duk wanda ka ga ya mutu kwanansa ne ya ƙare kullum Allah ne ya kaddara sababi zai mutu hanya kaza shikenan hadihi aqidatuna wannan ita ce aqidan mu wallahi kaga muna numfashi da sauran numfashi ne in kuwa kwanan mai ƙare wallahi muna gadan matan mu za mu mutu sai me ka yi imani da wannan kurin ka huta shikenan Allah ƙara mana imani shikenan um, sai ya ce suka, suka ce ku hau babu kuɗi kuma suka hau malamai suka ce wannan yana nuna in an maka ne ka karba kai ce a ba zan ani ba na su a in an kyautata maka karbi rizqun saqahu Allah ilayk arziki ne Allah ubangiji ya turo maka so suka ce sun karba da Musa ina ce bi ghairi naulin ai bi ghairi ajrin annaulu wato lada faraki bas safina suka hau wannan jirgi ana tafiya ana tafiya wa waqa usfurun sai ga wani tsuntsu ya hau kan harfin safinati kan karshen katakon jirgin ruwan fa gama samin qarahul bahara sai kafa bakinsa ana fito ga jirgin sai tsuntsu ya hau kan bakin kwale-kwalen sai ya kafa kansa a cikin kogin ya dan sha ruwa sai kawai ya tashi to daga nan khadir ya fara bada karatu ya ce kai musa ma ilmuka wa ilmi wa ilmin khala'iqi da iliminka kai musa da ilimi na ni khadiru da ilimin halittu ga baki ɗaya fi ilmin lahi in an hada cikin ilmin allah illa miqdara ma ghamasa hadal usur min qarni wallahi bai fi dukanmu gabaki dai da ilimin halitta da nawa da naka wallahi bai in an hada shi da ilimin Allah bai wuce abin da dan tsuntsun nan ya dan diba a cikin wannan kogin ba yanzu zai rage kogi da zai rage kogin ba don haka ni da kai ilimin mu kadan ne ba mai yawa bane da halitta gabaki daya qala falam yafja musa yana gaya masa Musa bai gushe ba iz amada al-khadir ila qadumin sai ga khadir ya dauki wani makami qadum ana nufin kamar magirbi ko karfe ko wani katari abinda za a sari wani abu shine qadum ko gatari kawai sai khadirun nan malam ya dauki wannan gatari sai ya faskare bangaren jirgin ruwan nan ana cikin tsakiyar tafiya ba to shi kuma wannan malamin haka yake faƙala lahu Musa sai Musa ya kasa hakuri ya manta yana makaranta ne in ka zo makaranta duk abin da aka faɗa shiru za ka yi wani lokacin da a rikita wata kalma kawai sai dai ka kiba kai yace qaumun hamaluna bi ghairi nawmin nawlin amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litubriga ala kai laqad ji'ta shay'an imra mutane su dauke mu ba mu biya kuɗi ba ka dauki makami ya kai kadiru ka faskare musu jirgin ruwansu ana cike da fasinja don ka nutsar da mu ka halakar da mu ya manta yana magana da malaminsa kai ka zo da abin ki a wannan riwayar ba a faɗa ba me ya ce markadir sai kadir ya ce ya juya ya kalli musa ce ba na ce da ka in ka bi ni ka kamun magana ba ina ruwanka don na faskare jirgi in ma nutsewa aka me ruwanka to haka za ka yi mun karka sake tambaya na sai annan musa ce a ka yi haƙuri ba nan sake ba shi kenan a wannan riwaya sai aka ce fantalaka suka ci gaba da tafiya sun sauka daga jirgi izhuma bi gulamin yal'abu ma'al gilmani sai ga wani yaro yana wasa da yara a wani gari kawai sai annabi musa ya ga wannan khadiru wannan fa khadiru sai ga ya kama yaron nan ya kama wuyansa ya kit ya murde wuya a wata riwaya da muka karanta da kusatin da ya wuce wuka Khadir ya dauko wuka ya kwantar da yaron nan ya danna masa wuka ya yanka shi tilas faqata sai Musa ce kai akatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra kai ka kashe rai bai kashe kowa ba aka kudin yaro yana wasa da yara ka zo ka yanka shi ka kashe shi annabi Musa ya manta da malamin sa yake to lalle ka zo da abin da yake munkari shine nukura sai Khadir ya ce kai alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra kai ba na gaya maka ba tun farkon karatun nan nace maka kai ba za ka iya hakuri da ni ba kai dalibi ne da ba za ka iya hakuri da ni ba ni fa ilimi na haka yake ba na ce ba za ka iya hakuri ba ya zo da laka a can ya ce alam aqul innaka lan tastati'a nan kuma sai ya ce alam aqul laka ne amfanin can alam aqul nan kuma ya karo ya kawo ƙarin laka da kuma nukura da kuma imra laqad shi can yace Musa laqad ji'ta shay'an imra annabiyun kuma yace laqad ji'ta shay'an nukura shi kuma ce yace alam aqul innaka lan tastati'a annabi shi kuma sai yace masa alam aqul laka lam tastati ma iya sabra dan an nuna mana mubalaga da kaiwa matuka wajen yi masa bayani kai ba na gaya maka ba ba za ka iya haƙuri da ni ba shi kuma ya kawo nukura ne don ya nuna ɗazu fa kai wani abu na kuskure kuma yanzu ka sake maimaitawa ka zo da wani abin ki babba ka ji bambancin imran da nukura da laka da kuma aqul innaka ila qawli fa abu an yudayyifu ma wanda da fiya jidara yuridu an yanqadda fa qama sai kisa ta uku suna cikin tafiya sai suka zo wani gari yunwa ta ishe su ba abinci ba guzuri sai khadir ya yi magana mutanen garin ya ce jama'a ku ba mu masauki mu matafiya ne mato ita wannan makarantar ta khadir da annabi musa duk a hanya ake yin karatun kawai ka duba ni ikon allah tafiya ake shi yasa malamai suka ce kuma sana suka ce tafiya mabudin ilimi wannan karatun ba a aji ake ba a makaranta ake yinsa ba a hanya ake yi kawai suka zo ka ce don allah jama'ar gari muna neman a ba mu masauki mutanen gari suka ce mu ba ma ba mu sauki mutane ne malam marasa kirki ce ku yi gaba ba mazauni a nan don Allah jama'a ku taimaka mana da abinci suka ce ba ma ba mutane abinci ba za mu ciyar da ku ba suka buga suka buga ba masauki ba za ku kwana a garinmu ba kuma ba za mu ba ku abinci ba a'a shikenan suka kama hanya suna tafiya a cikin garin kafin su bar gari sai shi Khadiru sai ga wata katanga ta karkato haka za ta fadi yaga kuma zai iya gyara ta yayi aikin Allah sai ya nemo itace da abun tokarewa sai ya tokare katangar sai ya dogare ta sai ta koma dab sai ta zauna sai Musa ya ce kai yanzu mutanen nan mu ce su ba mu abinci su ki su ba mu masauki su ki ka zo garin su kaga katangar su za ta faɗi ka zo kai musu wani aikin kyauta wallahi ka ce a biya ka laushe ta latta kasta alayhi ajra inda ka ga dama a biya ka to ina muku bayani nake cewa kaga duk wanda ya maka daidai ya maka mai kyau to kai masa mai kyau duk wanda kuma ya mu'amalance ka gashi gashi to kai ma in ka zo wurin ka ka rike wuta kana da daman da zaka taimaka masa wata kila ko ba ka bane to sai dalili ya zo sai ka ce to za a yi ta ƙeƙe da ƙeƙe dubu ashirin ake biya ashirin ɗin nan za ka biya da Allah an rage ciki ce taro wallahi ba zan rage ba in za ka saya ka saya in ba za ka saya ba ka yi gaba kuma kana da dama ka bashi kyauta me yasa shi yana da wata ɗabi'a shi ba dan ya gane cewa kyautatawa tana da daɗi gashi ya zo yana nema a kyautata masa kuma ba laifi ba ne in mutum ya zo kayi masa wani abu ka ce biya ka ƙwarai kuwa na maka biya ni tun da kai ma ba za ka yi min ba to ni ma ba zan maka kyauta ba in wani ya yi wannan fa bai saba wa Allah ba in kuma ya yi kyauta ya kyautata wannan falala ce wai kuna gane jawabi na kuwa ko sai na yi bolo bolo ne wai haka rayuwa take malam can gurin nan gurin can gurin haka rayuwa take duk mai wayo ya san yadda yake gudanar da rayuwarsa bari mu buga maka misali yaro ne a gida yaronka yana da ladabi yana kyautatawa yana bin umarni yana abubuwa idan abin alheri ya zo ka kula da shi ka yi masa kaza ka faranta masa kamar yadda i faranta ma yaro ne ya zama baya ji mai taurin kai baya bin umarninka kayi kayi ya gagara idan wani taimako ya zo ya bukata wani abu sai ka nuna masa a ashe da daɗi bukata a wajen uba aini na bukaci ka yi kaza ka yi kaza ba ka yi ba naka ba zan yi ba kana so ka gyara mata ce mai ladabi mai biyayya mai mutunci mai kima mai kaza tana yi kai ma ka samu alheri ka faranta ka yalwata ka yi kaza kun san akwai abin da yake na wajibi akwai abin da yake kuma na kyautatawa in an ce kyautatawa abin da ba dole ba to kyautatawa in ka ƙi ka kyautata wa wani kai wa wani baka saba Allah ba da haka kana so in kyautata maka to ka kyautata mu in ahsantum ahsantum li anfusikum sai yazo yana neman kaza idan sarife to sai ka tunatar da shi rashin mutuncin da yake kana so in kai ka makaranta kaza kaza kai da'a baka so ka zauna a nan ba zan hana ka rayuwa ba za ka je ka rayu da kowa yake rayuwa amma ni dai taro na bayan tuwon dole da Allah ya wajabta mun baka ba kai ba samun kwabo na ka sa aljihu na shakata ba ka isa ba ka bi Allah sai in baka wannan in kai haka ba laifi kai ba kenan tsuke bakin aljihu wani lokacin a rike wuta abu ne mai kyau kware saboda a samu gyara akwai wanda ma ya ganewa cewa yayi ba daidai ba sai an girgiza shi wani wawa ne baya fahimta zai ta maka rashin hankali idan baka dan nuna masa wawa ne shi yana rashin hankali ba to zai ta hauka da haka ka nuna masa cewa lallai abin da kake yi kaza dinnan ba daidai bane bari mu gyara maka zama wani ya zo gida ina abinci na wallahi injin markaɗe ya lalace ya ce to ba ku da tabariya da turmi na daka ta tasai da tumatir su ba sa daka matansa ne ba yan birni ne matan alhazai abinci ya zo da yunwa gidansa babu ba a yi abinci ba saboda me wai injin markaɗen unguwar wai ya lalace hajiya baki da wuka da zaki yanka hajiya baki da abin da zaki daddaga hajiya ko da baki ba zaki gutsutsu da tattasai da tumatir ɗin ki zuba shi a daddaga shi a sa masa wuta ba yar birni ce yar duniya ce saboda ba injin markaɗe sai suka haɗa da yara suka ci indomi suka sha shayi da biredi da madara suka yi kwanciyar su mai gida fa ba mai komai ba wata ran ya dawo ya baya abinci ba wallahi almajiri ne bai zo ya ɗebo ruwa ba ita ba akwai rizabuwa ba a nan gidan ba akwai famfo akan kaza kaza ba wallahi famfon tsakar gidan ya lalace sai na ban ɗaki su ko ba za su je su ɗebo ruwa ba almajiri bai zo ya ɗiba ba ba abinci ya ce to ba laifi sai je kwashe shinkafarsa da taliyarsa da madararsa da bombitarsa da sigansa da duk wani abu na dan kyautatawa na jin daɗin rayuwa da kwansa a kicin sai ya tattara biya ɗaya bai sa kwado ya rufe sai ya auno ya je sayo buhun masara ya je wani inji mai wando kun san inji mai wando ko mai niƙa mai laushi ya ce ko surfa ta kar a yi a niƙa ta haka da haka aka niƙa masa masararsa ya je ya sayo gero ya ce a niƙa shi a yi gari na kunu kenan da koko ya zo ya kafe ya je kasuwa ya sayo kuka ya ce ina daddawa aka ce gata ya sayo gishiri ya hada ya kawo ya ce ga masara gari ga koko ga gero ga kuma me kuka na kadawa ya ce a ta cin tuwo daga nan har illa masha Allah wani kuma ya yi magana cewa na bashi da yunwa ya ce a yi tuwo da safe a yi tuwo da rana a yi tuwo da daddare kuka malam aka ci tuwon nan kwana biyu uku aka ga bai zai yi ba tuwo da safe tuwo da rana tuwo da daddare sai aka kama fada wallahi tallahi mu kaza ci ba abinci a gida yace buhu masara ya kare gero ya kare kaza ya kare Ya yace ai wannan madara da shayi da kuke sha da biredi da kwai ai kyautatawa ne ai shari'a ta ce in ciyar da ku ku koshi duk wanda ya ci tuwo miyar kuka wallahi zai koshi ba yunwa da ka magana fasa kwai da indomi wannan da kyautatawa ce kowa ya ci tuwo yaro zai tafi makaranta ku zabga masa dumame ya ci ya koshi in ya ga dama ya guzurin sa ya tafi da shi haka za a yi malam iyali suka zo suna kuka suna dan Allah ya rufe asiri ya taimaka yace in ajiye uwata a ƙauye tana jan ruwa yace yanzu haka uwata tana ƙauye jan ruwa take yi a rijiya wallahi uwata yanzu haka a cikin gidan gidan ƙasa ce gidan kara bukka ne in damana ta zo Allahumma sallim Allahumma sallim take yi uwata a bayan gidanmu take zuwa ta ciro kubewa da yakuwa ta yi miya duk radda na kai mata ziyara wata ɗaya sati ɗaya in mata ɗan welfare na kyautata mata addu'a cike baba na Allah maka rahama in bar uwata tana cikin wannan yanayi in ɗauko ku ƴaƴan birni in aure ku in kama muku gida mai tsada in ba da abinci da safe mai daɗi ku ci abin da uwata ba ta ci ku zauna gidan da uwata ba ta zauna ku hau abin da uwata ba ta wa in za ku je asibiti akai ku da mota da AC in za ku je kaza aka kaza wai sai in zo gida wai in tarar da wai wai wata mace wai bata yi abinci wai wai ba injin markaɗe injin markaɗen banza a ƙauyen uwata ba injin markaɗe kuma tana yi da haka ina so na ɗanɗana muku rayuwar da ake ji a ƙauye daga can na taso da haka ni ma yau na zama ɗan ƙauye ai malam nan da na aka ce wallahi za a gyara nan gaba ba injin ko da kafa ce sai an nika masa da tasi da tumatir an masa to to kada wani mai gida ya rinka bari ana masa wulakanci a gidansa ku ji da kyau wannan mata kuma karatun nan ku hakuri da shi kar wani yadda ya ɗauki wulakanci wai ba kaza ba kaza ba kaza ba kya fita makota ki je ki ɗebo ruwa haram ne in kin sa hijabin kin je kin ɗebo ruwa wai ba za ta ɗebo ruwa wai ga zabuwa wai ba za ta ɗiba wai almajiri bai zo ba almajiri shi ba dan wani bane shagwabar banza shagwabar wabi ki bi mijinki ki hidima ki samu rahama ki samu aljanna ni zan fita in nemo in buga in buga duk mun yi furfura mun gaji muna neman abinci muna kawa sai mace ta zo tana ya ga ka gida na san yau za ku jawo shi na amma haka za ku yi haƙuri khadiru a nan musa ya gaya mai ce to kaga ka tafi kawai ha za fi raku bai ne wa bai a nan za mu raku tun da ba za ka bi abin da na faɗa ba sai an jima annabi musa ya ce ka manzo Allah ya ce ka da annabi musa da ya yi haƙuri ya yi biyayya ai ta ba mu labarin me zai faru da ya fi sai khadir ya ce to kafin ka tafi duk abin da ka tambaye ni guda ukun nan ga amsar su sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati ko ma lam tastati alayhi sabra ni kuma zan baka labarin fassarar abin da ka kasa haƙuri akai wanda shine na muku bayani a satin da ya wuce abu na farko me a cikin isar mai khadir ya fara yi jirgin ruwa da suka hau aka dauke su kyauta ya fasa shi ko ya ce abin da ya sa na fasa jirgin ruwan nan a gabanmu akwai wani babban sarki attajiri mai matsayi azzalimi duk jirgin ruwan da ya gan shi mai kyau kwacewa yake don haka na fasa wannan jirgin ruwan ne in masa illa mu tafi da shi a illace in sarkin ya gan shi ya gan shi kareye ne ba zai karba ba a bar wa yaran nan su ci gaba da neman abincinsu suna zirga-zirga in ya ga sabuwar mota kwacewa yake in ya ga tsohuwar hais ko ya ga wadda ta yi karo baya karba da haka yaran ba sani ba kar a je a kwace musu yasa na fasa shi ba nayi ne dan in kashe mu ba sai Musa ce ka gaskiya ne Allah ya saka na gode sai me na biyu kashe yaro da yi yace yaron da ka ga na yanka shi na kashe shi kafiri ne kuma iyayensa masu imani ne suna bala'in sansa Allah ya sanar da ni idan yaron nan ya girma zai juyar da addinin iyayen nan ya canja musu addini su dawo suna kafirci na ce da ya girma ya zo ya halakar da iyayensa wani shi ya mutu annan musa ce ko haga ilimi ya ce sai na uku katangar da kaga ta zo za ta rushe na gyara ta sun isi ba mu abinci sun isi ba mu masauki ba dan sunai ba katangar ta wasu yara ne marayu a garin kuma ubansu mai dukiya ne mutumin kirki wa kana abuhuwa saliha ubansu dan arziki ubansu mutumin kirki ne a garin amma suna da yan uwa da za su iya cutar da su kuma bai bar musu komai banda wannan dukiyar ya koyi dukiya tana karkashin katangar daka in na bari katangan nan ta rushe ta faɗi warwasan dukiyarsu za a yi alhalin yaran suna ƙanana ba su da wayo don haka na tada katangar ta ci gaba da tsayawa har shekarun da yaran nan za su kai munzalin girma su ɗebe dukiyarsu za su zo gyaran gida za su zo gyaran katanga za su samu wannan dukiyar kuma da wasiƙa da takarda a ciki ya ce sai in bari don ba su ba mu abinci ba sai in bari a cutar da marayu don ba su ba mu sauƙi ba nan Musa ya ce tab to waɗannan ilmuka guda uku su ne Allah ya ladabtar da annan Musa ya ce tafi wajen Khadiru ka je zai baka abin da baka da ilimi a cikin ku waye waye bai jefa ƙuri'a wa Khadiru ba yanzu kuma wa zai ce abin da ya ba daidai bane to anan abin da ake so a nuna maka wallahi karatu yana da yawa idan kun ga malami ya yi abu mai ilimi masanin Allah mai tsoron Allah to ku rinka mai uzuri aikin banza an mai da mutane kaza mu ba za mu yadda da wannan ba wallahi tallahi sai an yi kaza jahili baka da wayo duk wanda aka ce maka malami ne mai ilimi to ka bashi uzuri zuwa wani lokaci ya san abin da baka sani ba wani ya zo ya same ni yanzu malam kuna raye kuna gani za a yi rashin mutunci ba za ku zo ku zuga mu je mu yi kaza kaza nace banza baka da wayo baka da hankali an ce maka dan malami ya zama malami komai yake yi nace kana da soja kana da dan sanda kana da kaza wallahi an gurguje su wallahi an musu kaza nace a'a ai duk malami mai karantarwa yana da nunanniyar kwakwalwa kai ba ka da basira ba ka da ganewa kana ganin a yi kaza a yi kaza shi ne daidai idan an yi kaza an yi kaza ɗin me zai biyo baya sai ka zo ka yi da na sani da haka ba komi ne ake magana a kai ba kuma ba komi ne ake cewa wai dole sai an gyara shi a kai ba kuma akwai abin da ba na malami ba ne na wasu ne watakila sarakuna ya kamata su yi don me za a ce dole shi malami zai kaza ai kudi aka ba su wallahi malaman gwamnati ne ai an ba su kudi wallahi da kaji sun yi shiru wallahi ba ai kaza kaza ba ka je ka zauna da malaman ka tattauna da su kukan bakin ciki da bacin ran da suke yi amma sun san abin da baka sani ba malamin naka ka lallaba shi ka ci gaba da amfanuwa da shi yana karantar da kai Allah shi yafi maka akan ka ziga shi ya je wani abin da zaka nemi rayuwarsa ma ka rasa daka komai yana da lokaci kuma komai ana yin sa ne akan hikima da basira kuma hangen nesa yana da amfani musamman ga mai karantarwa kuma duk ɗalibin ƙwarai ya kamata ya ɗauki darasi a cikin wannan kissa ta annabi Musa da Khadiru abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lokacin da siraji da wa'ilana asibiti a kwance a kwance sai ya rasu